بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مهدثة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زام الأورا أكن درسمنا تفسير القرآن من جرمى أتكين سورة الأنكبوت كراتم نجيا منقوانا كرشن آية 37 bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da al'amarin annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam da mutanensa ga kafirci ga tauye mudu ga kuma fashi da makami Allah ya tashi annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam ya gargaɗe su daga waɗannan miyagun ayyuka domin makoman waɗannan ayyuka mummunan makoma ne ya kiraye su zuwa ga tauhidi cika mudu da sikeli amintar da bayin Allah wannan shine kadai mafita gare su duniya da lahira annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam yayi duk abin da zai yi na kiran mutanensa zuwa ga ƙarshe shi ma suka ja mishi layi لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ وقال الملأ الذين كفروا من قومه الله يتي manyan mutane waɗanda suka kafirce daga mutanen annabi shu'aibu su ma zama suka yi suka yi aka tattauna wani mataki za a ɗauka haka fa ake yin abu duk abin da ba su so zama ake yi sai a ja layi ma abu to duk matakin da aka ɗauka kuma sai a ci gaba da aiwatar da shi lanukuri jannaka ya shu'aibu wallazi na amanu ma'aka min ƙaryatina suka ce shu'aib za mu fidda kai daga cikin garin nan da kai da duk wadda suka yi imani da kai aula ta'udunna fi millatina ko kuma ka dawo kan hanyar mu a tafi tare babu na uku ko mu fidda kai da ƙarfin tsiya ko kuma ka dawo ka yi irin addinin mu aqidar mu ka bi hanyar mu da barnan mu annabi kuma ya koma tauye mudu ba zai yi ba shine yace musu awalau kunna karihin yace musu ko ba mu so haka da ai kadiftaraina ala allahi kadiban yace mun yi kire ma Allah mun ci amanar Allah in uduna fi millatu wallahi cin amanar manzon Allah ne yadda kake nan kuma ka sake komawa harkan fati wallahi ka ci amanar su ai Allah ka ya tsamar da kai kadiftaraina ala allahi kadiban in uduna fi millatikum ya ce ba da iznar janar lahumina bayan Allah ya tsamar da mu daga ciki annabi shaibu ya ce cikin biyun ko ɗaya ba da ayi ba zan bar gari ba kuma ba zan dawo hanyar ku ba kazzabu suka karyata shi Allah ya ce fa'akazat humur rajifatu fa'asbahu fi darihim jasimin suka karyata shi Allah ce girgizan ƙasa ya cin musu ya halakar da su Allah ce sai ga su gurfani a cikin gidajensu duk sun mutu bayan sun mutu sai da ya tsaya a kansu ya ce laƙadi abdullaktukum risala ta rabbi duk gawar wakil yake magana ya ce na isar muku da saƙon ubangiji wannan sa'atu lakum na muku nasiya to Allah in baka ji tsoronsa ba zai ji tsoron ka ne in baka bi shi ba shi zai bi ka ne ba zai yi ba kawai abin da ke kan mai wa'azi ya gaya ma in ba ka ji ba Allah zai yi maganinka Allah ya samu dace to yau za mu tashi akan adawa da samudawa ta sai Allah ya ce bismillahirrahmanirrahim suratul ankabut kenan
وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين الله يتي وآدم هكذا آداوة وثمود دسموداوة وقد تبين لكم من مساكنهم الله يتي ساشن جدا جنسو أيا بيّن دريكم Allah ce kun girma kun wuce aikun gari wa innakum latamurruna alaihim musbihina wa billayl innakum latamurruna alaihim musbihina wa billayl afala ta'qilun Allah yace dare da rana kuna wuce kuna gani tsarin gidajen ai ba irin gidajen zaman ku bane dutse ne ya kai dutse ba ade ɗaya zai ɗauki abin eh cisil ɗinsa ya sassaƙe shi ya karce shi ya fidda ciki da falo da duk abin da yake bukata a cikin dutsen kai kasan ai ba irin ku bane watan hituna min aljibali buyutan farihin watan hituna min aljibali buyutan aminin zai ɗauki abun sassaƙansa ne ya je ya samu dutsen duk abin da ake so a fitar a jikin dutsen zai fitar yi komai da komai a cikinsa Allah ya ce wa katta bayyana lakum min masaki sassan gidajensu sashin gidajensu Allah ya ce ya bayyana mun karanta da ku adawa sai da suka ce ma waye zai iya azabtar da su saboda yadda suka rika suka ji sun kai su fa in mutum ya musu abin da ba su so Allah ma ce yi wa idza batashtum batashtum batashtum بطشتم جبارين annabi hudu ya ce in za ku yi damka damka ba rahama haka haka da aka ma mutum a musuke shi suka ce mana ashaddu minna kuwa suka ce waye fi mu karfi kana cewa za a mana azaba ka dube mu wa zai kama mu ya mana azaba mun ji samudawa mutanen annabi salihu alaihi salatu wassalam su ma da yadda annabi salihu ya buga da su shi ma waɗansu miyagu tara ya samu a ƙarƙashin a cikin ƙasas su tara maɓarnata kasan kowace ƙasa haka ne kowace jiha haka ne shegun suna nan duk abin da ake yi suna kallon ku ne wai an zo za a yi zaɓen local government da sauransu duk pointin kawai ake kai za ka riƙe local government kaza saura ka mana taurin kai ku kuma masu kaɗa kuri'a naku zai bi da baya duk wanda aka bashi tutan shine chairman haka ne ko ba ka to kowace ƙasa haka ƙasar take miyagun da su suke juya ƙasan suna nan in suka haɗu suka zauna aka tattauna to abun abin da aka zarta sai dai ku ga abubuwa suna aiki maganin su kawai addu'a to shi ma annabi salihu ya gamu da waɗannan mafiyas guda tara shi وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظروا كيف كان عاقبة مكرهم فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم فتلك كاوية بيوتهم الله.
خاوية الله.
بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون Allah ya ce wa kana fil madinati tis'atu rahatin a cikin alƙaryar annabi salihu Allah ya ce akwai waɗansu miyagu su su tara yufsiduna fil ardi barna kawai suke a bayan ƙasa wala yuslihun Allah ya ce duk abin da sunansa gyara ba hannunsu a ciki barna kawai duk abin da barna ne aikin suke ƙalu wataran suka haɗu aka yi close door meeting ta ƙasamu suka ce kowa ya rantsi a yi rantsuwa kasan fa har irin wayannan 'yan siyasa da sauransu idan ba su gamsu da yaron gidansu ba za a ba shi wani aiki ba sai a ce ya ɗaukar ani ya rantsi haka ne ko ba haka ba haka ne in da a ba shi ciyaman na local government a ce to ka rantsi abinda muka sa ka kai da kai alhaji aliyu ba haka wani e ka rantsi wai gwamna ne shi ma zai kawo ɗan takara wai sai ɗan takarar da zai kawo ɗin shi ma ya rantse da ƙur'ani kai ma da ka rantse da ƙur'anin ka cika ne kai ma ka cika ne ƙalu suka ce ta ƙasamu billahi kowa ya rantse da Allah lannu bayyitan na huwa ahalahu ai lanakatulan na huwa ahalahu za mu kashe salihu da iyalansa kowa ya sa hannu kawai a kashe shi a gama a gama a kashe iyalansa a yi kai musu farmaki kawai ba su ba su sun malanakulan na liwaliyihi ma shahidina mahalika ahalihi wa inna da sadiqun sannan idan an yi kisan sai mu je ta'aziyya wa iyalansa mu ce musu ma shahidina mahalika ahalihi ai mu lokacin da aka yi kisan ma babu nan muna abuja su suka sa aka yi barnan to da su sa a yi barnan ne ba sa gari kuma su da su zo jaje da ta'aziyya kuma su kawo shinkafa to ba gashi na ƙur'ani ba ba gashi na ƙur'ani ba lannu bayyatan na huwa ahalahu suka ce mu yi rantsuwa kowa ya sa hannu za mu kashe salihu da iyalansa thumma lanaqulanna liwalihi sannan mu ce mawaliyansa wadda za su bi jininsa ma shahidna mahalika ahlihi mu ba ba mu nan ma aka yi kisa ina waje wani yaron gidana ne kiran yace mun ashe malam wani ya gamu da ajalinsa wa inna lasadiqun kuma wallahi wannan ita ce gaskiyar magana wa makaru makaran wa makarna makaran Allah yace suna makirci muna martani wa makirci shi Allah haka yake wani dan iska ne zai addabe zai addabe ko a anguwa ya suba lawando yayi rashin kunya ma wannan wata yarinya aka shirya ita za ta yi maganin sa in ya aure ta haka ne eh daga ran da ya aure ta an gama muku ita ce maganin ɗan iska haka ne habbabala Allah ɗin ai Allah ka bi shi kawai ka zauna lafiya amma hanyar da za a yi maganinka ai yana da yawa wani duk rashin arzikin da yake muku ɗansa aka shirya ya muku maganinsa in ɗan wani ne zai kai shi a ɗaure shi in ɗansa ne kuma maganan ma baya so ya fito waje bakin cikinsa a duniya ɗan da ya haifa makiyansa ma ba su sa shi kukan da ɗan ya sa shi ba haka ne ko ba haka Allah ce wa makaru makaran wa makarna makar wa hum la yash'urun fanzur kaifa kana aqibatu makrihim Allah ce ka dubi yadda ƙarshen makircin su ya kare anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in Allah ce mun markada su da mutanen su baki ba labarin ya wuce ba yanzu akwai wani lungu ko sako da za a ce maka akwai sauran ba'adi ko ba samude ya wuce amma dai in kaga gidajen kasan ba gidajen mutane irin ku bane wa adin wa thamuda wa qad tabayyana lakum min masakinihim wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum Allah yace shedan ya kayatar musu da munanan ayyukansu fasaddahum anis sabili sai ya kange su daga bin hanyar Allah wa kanu mustafsirin Allah yace kuma sun kasance da basira yadda za su iya gane hanyar amma shaidan sai yi ataki wannan tazini da shaidan yake yi lokacin da Allah ya tsine mishi albarka sai da yi rantsuwa a gaban Allah qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in إلا عبادك منهم المخلصين bayan ya ki sujuda Allah ya la'ance shi kala rabbi sai yace ya ubangiji bima agawaita ba'un din ba'u sababiyya ce yace Allah saboda ta badda ni da kai tsine mun albarka da kai nesanta ni da rahama da kai la uzayyinanna lahum fil ardi zan kayatar musu da duk wani saƙon Allah a bayan ƙasa wala uguwiyan na kuma ajma'in zan taɓar da su baki ɗayansu illa ibadaka min humul muklasin sai ke ɓantattun bayan ka kai saboda ka daga lokacin da ka ji wani abun da Allah bayi so abun ya fara burge ka wannan kifiyan ta kama ka wani ko dress ne zai yi irin dress ɗin da Allah bayi so annabi bayi so shi kuma da yake burge shi irin askin da Allah da manzon Allah ba su so shi kuma irin wanda yake burge shi ta yi shiga wadda Allah da manzonsa baya so ita kuma irin wanda yake burge ta kenan to alamar wannan kifiyar ta kama mutum rantsuwa ya ce bi ma a gawaita ne tun da ka taɓar da ni ka nesanta ni da rahamarka la'uzayyinan na lagun fil ardi zan ƙayatar musu da duk abin da ba ka so a bayan ƙasa ai malam ko abin da uwarka ce ba ta so kaga yana ba ka sha'awa ai asara ce balle abin da allah da manzonsa ba su to duk al'ummomin nan tarkon da ya musu kenan duka al'ummomin nan duk dokar da allah ya sa to sai ya je ya saƙa musu ya ƙayatar da waɗannan ababen da Allah ya haramta ya hana ɗin shi kenan sai su tsunduma a cikinsu walakad arsalna ila umamin min qablika walakad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum هم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون الله يتي ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك الله يتي حقيقة mun aika manzanni da yawa cikin al'ummomin da suka zo kafinka amma suka kafirce suka juya baya fa'akaznahun bilba'asa'i wa dara Allah ya ce sai muka jarrabce su da talauci da matsatsi da cututtuka da kuncin rayuwa la'allahum yatadarra'un Allah ya ce ko da su dawo hanya ko da su kaskantar da kai su bi Allah falaula iz ja'ahum ba'suna tadarra'u Allah ya ce me yasa lokacin da suka ga azabar mutatin karo su ba su kaskantar da kai ba me yasa da suka ga danjar ta kama Allah ya ce ba su mika wuya ba walakin kasat qulubuhum Allah ya ce a'a zuciyarsu ce ta bushe sai ya ce wa zayyana lahumu shaitanu makanu ya amalun shaitan ne ya kayatar musu da munanan ayyukan da suke aikatawa jama'a mun ji ko to haka zai zo yana saka wannan abu yana saka maka wannan abu yana saka maka to rantsuwa da yayi rantsuwa yayi a gaba ga Allah yace duk abinda Allah bai so zai saka wa bayinsa waccar mata da alhuda-huda ya ba da labarinta wajattu ha wa ƙauma ha ya sujuna da
shamsi min dunillahi wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun wannan mata da ake ce mata Bilkis wadda alhuda-huda ya je ya samu tana bautar rana da ita da mutanenta wadda daga ƙarshe ta musulunta a hannun annabi Suleiman alaihi salatu wassalam alhuda-huda ya ce wajattuha wa ƙaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah na same ta da ita da mutanenta suna sujuda ga rana ma'ana suna bautar rana ne koma bayan Allah sai ce wa zayyana lahumu shaytanu ma kanu ya amalun shaytan ya kayatar musu da munanan ayyukansu fasaddahum an sabili ya kange su daga tafarkin Allah wa kanu fahum la yahtadun Allah ce sai zan ba su kan shari'a jama'a kuna ji ai kafiran makka yakin badar da aka tafi ai shedan ne ya kai su ai shedan ne ya kai su wannan yakin badar mutum saba'in aka kashe manyan garnakakkun arnan makka aka kuma kama saba'in a hannu to suna tattaunawa za a yi mitin yayi za a yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'amarin Muhammadu ya dame mu a'a abu kaza da abu kaza sai ga shedan har da tutarsa da rundunarsa ya zo mitin din Abdullahi dan Abba ce ya zo musu ne a sifar Suraqat ibn Malik ɗaya daga cikin manyan shugabannin kabilar Larabawa yana da ƙarfi yazo ya zauna a mitin ya ce musu kwantar da hankali a can ya kai su duk aka farɗe su Allah ya ce وإن زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب الله يتي وإزين لهم الشيطان أعمالهم هكا كافرا مكة Allah ya ce ka tuna lokacin da shedan ya ƙayatar musu da munanan ayyukansu وقال يتي لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم yace ku kwantar da hankalinku in duniya da su haɗu a kanku ba da su yi galaba a kanku ba wa inni jarun lakum ina tare da ku to su kuma sun san shi sun san matsayinsa ba su san ashe photocopy ba ne la galiba da kuma yau minan nas yau a cikin mutane ba wadda zai yi galaba a kanku yaƙi kawai da ai wa inni jarun lakum kuma ina tare da ku kaga ko kai ne kaga wani rikakken mai mulki ko mai dukiya ya shigar ma faɗa ai da ka samu ƙarfin gwiwa to haka ya ɗebe su aka yi badar da su falamma tara a tilfiyata lokacin da waɗannan ɓangarori biyu aka yi karon batta ga annabi da sahabbai sun fito domin shawara annabi da sahabbai domin ba yaƙi ya fito yi ba ya ce to ga yaƙi ya kama suka ce ai kawai su ɗari uku ne bai wuce da goma ko sha uku ba su kuma dubu makaman da ke hannunsu ba su wuce guda goma sha tara ba wani har aka gama yaƙin badar da naushi ya gama yaƙin suka ce kawai ayi ayi suka ce ayi shi yasa duk wanda ya je badar ana gama yakin badar din Allah ya ce musu i'malu mashi Allah ya ce an riga an sa muku hannu ku je ku yi duk abin da kuka ga dama ku yan aljanna ne falamma tara a tilfi'atan lokacin da waɗannan ɓangarori biyu suka fuskanci juna ga kafirai ga muminai na kasa ala a ƙibai shaidan sai ya zuge sai ya sa riba sai ya fice wakali ya ce inni bari umminku ba ni ba ku inni ara ma la tarau ya ce yana ganin abin da ba ku gani shi ai ya zauna da su mala'ika jibril kasan saukan farko mala'iku 500 aka sauke a yakin karon farko to shi ai ya san su inni ara ma la tarawun yace ina ganin abun da ba ku gani inni akabullah yace ina tsoron Allah ba ya kai su filin daga ba to wannan zayyana musu abun da yayi zayyana musu abin da ya yi saboda kautaran kana zaune haka zai ta saka maka abubuwa ta saka maka abubuwa ka nemi tsarin Allah ka nemi tsarin Allah ka yi ƙoƙarin tuɓuwa daga cikin wannan tunani to Allah ya ce wa adan wa samuda adawa da samudawa wa katta bayyana lakum min masakinihim ya bayyana muku sassan gidajensu wa zayyana lahumu shaytanu a'malahum shaytan ne ya kayatar musu suma da ayyukansu ai kuna ji ko Allah yace fasaddahum anis sabili ya kange su daga tafarkin Allah wa kanu mustabsirin amma sun kasance masu basira da za su iya fahimtar gaskiya to sai Allah yace wa qaruna wa fir'auna wa haman wa laqad ja'ahum موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله يتي وقارونا ba an gama da adawa da samudawa ba Allah ya ce to da ƙaruna wa fir'auna da fir'auna wa hamana da hamana haka suke zuwa a ƙur'ani wannan tim ɗin
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون إلى فرعون وهامان وقارون.
وقارون فقالوا ساحر كذاب to haka annabi Musa kuma ya tabbukawa da su kowace alƙarya haka akwai waɗannan miyagun duk wannan harkan ƙwaya da wiwi da ake da sauransu kana jin waɗanda suke sayarwa a gidajen wiwin su ne masu kawo wiwi ba su bane akwai wadda dilan ne wallahi ya fi ƙarfin kamuwa waɗannan yara dai kawai ana ba su su ɗan sa aljihu ne in mai sai ya zo su miƙa mishi shi wannan yaƙi sai ya shigo da wiwi cikin kwantaina shegun suna can a gefe haka ne ko ba haka ba haka ne baka jin custom sai a zo a yi launching a ce kwaya an kama tramol na na miliyan 100 kaza an kama wiwi gram kaza da kaza da kaza da kaza waɗannan masu gidajen wiwin anguwannin su sun isa su shigo da wannan wallahi ba su isa ba ba su isa ba ƙaruna ƙazazumin mai kuɗi ne yana daga cikin mutanen da gwamnatin fir'auna ta tafi da su kasan dama kowace gwamnati tana da irin waɗannan su suna gefe masu kuɗi ne su suke fomfin abubuwa ta gefe in da a saci kuɗin al'umma da su da a haɗa kai a shirya dil ɗin a fidda kuɗin jama'a tun da su dama an san 'yan kasuwa ne kaga ai salum alu haka ne ko ba haka ba eh karuna kenan kai bari mu yi labarin karuna shi karuna dan uwan annabi musa dan uwan annabi musa duk abin da ake yi tare da shi ake yi da yayi kuɗi don yana tare da fir'auna da gwamnatinsa da yayi kuɗi yayi ƙarfi sai ya fara taka masu addini ya fara walakanta annabi musa sai ya fara jifan annabi Musa da sharrance-sharrance. Jama'a mun fahimta? Allah a Ƙur'ani ya ce, Inna ƙaruna kana min ƙaumin Musa fa baga alaihi.
Inna ƙaruna kana min ƙaumin Musa fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما أتاك الله الدار وابتغ الآخرة فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوةً من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون Allah ya ce, Inna ƙaruna kana min ƙaumin Musa. Allah ya ce, Kun ga ƙaruna yana cikin tawagar jama'ar annabi Musa. Fabbaka alaihi yana kuɗi sai ya fara taka mutane. Sai ya fara walakanta mutane. Domin dama mutum halinsa na fitowa ne in ya samu kuɗi. innal insana la yatgha Allah yace an ra'a mustagana kai ma baka san halinka ba sai kai kudi eh su kudi mutanen mu sukan ce wai su ya canza a'a kudi ba su canza mutane fito da asalin yadda yake suke yi eh fito da asalin halin mutum a fili suke yi idan mutumin kirki ne to zai bayyana mutumin kirki ne in mutumin banza ne yana samun abin duniya to halinsa na hakika zai fito yanzu ya isa ya zagi ubanka ne tun da yana fama da talauci to da ka gane zai iya zagin ubanka ne in ya yi kuɗi fabaga alaihim sai ya fara girman kai ya fara walakanta mutane ƙarshe sai ya je manne da fir'auna wa atainahu min al-kunuzi Allah ya ce mun ba shi taskokin dukiya ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwa mabudai na taskokin dukiyar karuna Allah ya ce katti majiya karfi daga ashirin zuwa arba'in da kyar da su ɗauki mabudan ba fa dukiyar mabudi mai kuɗi ne ko ba mai kuɗi ba ne ifkala lahu qaumuhu la tafra lokacin da ya fara walakanta mutane sai aka yi kwamiti da mutanen kirki wadda ake kyautata musu zato suka je suka same shi ifkala lahu qaumuhu la tafra suka ce ka daina alfahari ka daina tagama ka daina walakanta mutane dalili inna allaha la yuhibbul farihin allah bai son masu alfahari da tagama wabtaki fi ma ataka allahu daral akhirah wannan arziki da Allah ya baka wannan dukiya da Allah ya baka ka nemi gidan lahira da ita wala tabgil fasada fil ardi kar ka yi barna da ita a bayan kasa wabtaki fi ma ataka Allahu daral akhirah ka nemi gidan lahira da wannan dukiya da Allah ya baka wala tansa nasibaka min ad-dunya kar ka manta kuma da rabanka na duniya abinda Allah ya halatta maka yi amfani da shi kai amfani da shi wala tabghi al-fasada fil ardi kar fa kai amfani da dukiyarka wajen yaɗa barna a bayan ƙasa inna Allah la yuhibbul mufsidin Allah bai son mabarnata suka gama mishi duk nasihar da zasu mishi da ya tashi mai da martani kala sai ce innama utituhu ala ilmin indi ce kuna ta jawo mun ayoyi Allah ya bani ya bani ya ce gogewa ta a harkar neman kuɗi shiga da ficensu ya sa na mallaki dukiya ce wannan dukiya na same ta an ban ita ne saboda ilimi ba ka mutanen musu ke ba mutum yana da wani intabiyu ko zai je za da wata jarrabawa ya dinga bin majalisai a sani a addu'a a taya ne addu'a sai ya ci kuma ya ce ka a yi fefofi na sun yi kyau yanzu kuma ya manta addu'a ba zai ma shigar da Allah cikin nasararsa ba ya gama musu rashin kunya shi gogewarsa ne a harkar neman kuɗi da kasuwa ya sa ya tara dukiyarsa suka tashi suka tashi wata rana sai ya shirya wani fita ya shirya wani fita wata hidima kasan dama lalacecen mai arziki akan gane shi ne a harkan biki ba za ku gane shi mai kuɗi ba ne ta hanyar talakawan anguwansu ba za ku gane shi mai kuɗi ba ne ta hanyar 'yan uwansa ba za ku gane shi mai kuɗi ba ne ta hanyar marayu da ku gane shi mai kuɗi ne in zai yi bikin 'ya'yansa za ku gane shi mai kuɗi ne in da a yi wani hawa abun ne za a ketare to irin kuɗin ƙaro na ke Allah ya ce fakara ja ala ƙaumihi fi zinati قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه له حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين الله يتي فخرج على قومه في زينته الله يتي قارون سيفتو cikin mutanensa a cikin ado da kwalliya ga mahaya ga dawakai ga zagage ga ado na kecere kasan dai adon da ƙor'ani ya ce ado ne ai ado ne fakaraja ala ƙaunihi fi zinati ya fito cikin mutanensa a cikin adonsa da ƙawa ba abun da ba a yi ba sai da ya ɗauki hankalin mutane ƙalar lazina yuridunan hayatar duniya Allah ya ce sai waɗanda suke nufin rayuwar duniya 'yan duniya da suka ga fitan ƙaruna ƙalu sai suka ce ya laita lana mislama uce ya ƙarun suka ce kai tamu ina mu ma mu samu irin abin da ƙaruna yake da shi innahu lazu hazzin azim ƙaruna yana da babban rabo wannan shine babban rabo yanzu ka je inda ake raba kunu na masu azumi da ake rabawa wallahi tun kafin sallan azahar ake kama layi yanzu in ka je ba a gama watsewa ba a nan kofar gida mata ne da matan aure da waɗanda mazajensu suka mutu da waɗanda ba su da 'ya'yan da zawarawa kunu ne kunu ne wala tun kan karfe ɗaya suke kama layi idan anguwan duka za a yi kunu a bata mutum ɗaya zai iya yin kunun ya bayar zai iya yin kunun ya bayar gashi nan inda ake shan ruwan kukan yan wa ai duk da ku ake shi warewa fa ake yi waɗansu ba su ma samun shiga inda za su sha ruwa inda za su sharuwa musulmi ya yi azumi abinda zai ci na buɗe bakinsa ko kunu da ƙosai ko abinci da zai sa a bakinsa ba yi da shi kuma in a kasuwa aka sa shi mai kudin anguwansu zai saye shi haka ne duk za a tafi ai akwai wadda zai tafi lahira da kiɗin motarsa ne babu suna ne kawai wancan gidan naka ne wancan gidan naka ne wancan gidan naka ne wancan kamfanin naka ne wallahi suna ne yadda ka ga ɗan haya ya fita ya bar gidan alhaji kai ma haka zaka fita ka bar gidan ko zaka tafi da kidin gidan ne suna ne kawai ka shi idan gidan mai ne yadda ka ga mai shan mai ya sha ya tafi kai ma alhaji haka zaka tafi ka bar gidan man anan anan da ka bar shi iya abin da yake rabonka abin da kai alkhairi da shi فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا waɗanda suke nufin rayuwar duniya sai suka ce ya laita lana mithla ma'uti ya ƙarun suka ce kaitonmu ina ma muna da kwatankwacin abin da ƙaruna ke da shi innahu lazu hazin azim suka ce ƙaruna yana da babbar rabu ƙalallabi na utul ilma sai malamansu Allah ce waɗanda suka ba su Allah ya ba su ilimi sai suka ce musu wailakun kaitonku ku daina faɗin wannan magana sawabun lahi kairun liman amana wa amila saliha sakamakon da Allah ya tanadar mawadda ya yi imani ya yi aikin kirki ya yi aiki na gari shi ne mafi alkai ku riƙe imaninku ku riƙe aikin ƙwarai thawabun lahi kairun liman amana wa amila saliha sakamako da Allah ya tanadar ma waɗanda suka yi imani kuma suke aiki na gari shine mafi alkairi wala yulqaha illa sabirun ba wanda ake riskar da shi da wannan sakamakon lahira sai waɗanda suke da haƙuri da juriya kun ji aikin malamai ko suna jin wannan maganganun jahilan game da dukiyar karuna suka ce kul ku rike Allah ku rike imani idan yanzu ne wani malamin ma ba a taugan karunan da a gan shi ba eh suka ce musu kul sawabun lahi kairun liman amana wa amila saliha wala yulqaha illa sabirun Allah yace fa kasafna bihi wa bidarihi al-ardh sai muka kisfe karuna da gidansa da dukiyarsa a cikin ƙasa gaba ɗaya a lokaci da Allah ya ɓadda su وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين sannan ya zam ba shi da wata jama'a da za ta iya taimakonsa koma bayan Allah kuma ya zam shi ba zai iya taimaka ma kansa da kansa ba Allah ya ce fa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaqulun sai ga waɗancan da suke fatar matsayinsa a jiyan nan wanda suke cewa ina ma muna da abin da ƙaru ne yake da shi suna cewa wai ka annallaha ya busutun riska liman ya sha'u min ibadihi wa ya suka ce ikon Allah yanzu haka Allah ke shimfiɗa arziki malala ma wadda ya so daga cikin bayansa lokaci guda a kame ta yau gashi ba ƙaruna ba labarinsa ba ƙaruna ba dukiyarsa laula an manna Allahu alaina lakasafa bina suka ce ba don Allah ya mana baiwa ya mana arziki da waɗannan malamai 'yan albarka ba la kasafa bina da mu ma Allah ya haɗa da mu duk zalincin da fir'auna ya yi akwai ƙarfin ƙaruna wajen zalunci wa ƙaruna wa fir'auna fir'auna kan ai mun karanta shi eh wa hamana eh vice president ya hamana gogaggen munafiki wata malaman tafsiri suka ce na da wahala ka samu munafiki irin hamana kasan da yawan masu mulki da masu da irin wa'annan munafukan a gangada su saboda haka idan wata baraka ta zo fir'auna ya gagara yadda zai tinkare ta hamana ya san yadda zai shirya a kauce saboda haka bayi rabuwa da hamana idan an ce amma mutum bulala goma sai an mai ɗari in hamana na gudu eh duk shegantakan fir'auna duk shegantakan fir'auna hamana ya daure mai kirki saboda ka abinda ba za a iya bayani a kare ba ma da a turo hamana yi muku bayani ba shine abinda na gaya muku shekaran je ne ba sun riga sun yi farfaganda an yada karkashin ana rabbukumul a'ala cewa yanzu fir'auna shine ubangiji saboda kowa babbautan fir'auna zai duk wanda yake da damuwa ubangijinsa shine fir'auna wata dottijiya akuyanta sai ta mutu shikenan sai ta dauko akuyanta ta kawo a raya mata eh ta kawo a raya mata akuyanta tunda ba ya ce ba an ce ubangiji bane shikenan ta ce akuyarta ta mutu ita kuma tana daga cikin masu da'a ga akuyar da gawan akuyar ta rungumo ta zo fada ya ta yi cibis da hamana to hamana tun da ya ganta ya san za ta bude musu aiki sai ya nemo akuya babba sai ya bata ya ce ai fir'auni yana cin yana tafa man halittar raƙuma mashkul ya an wuce awaki yana cin yana ta ƙoƙarin kira halittar raƙuma saboda haka yanzu bare samu daman ganin ki buga akuya dattijiya ta yi murna ta yi godiya ta tafi abunta to fir'auna bayan ya fito sai yake tambayan hamana ya ce mishi yaje yau fada ya ce ai wata dattijiya ce ta zo da akuyar wai muraya mata ya ce to ya kuka yi ya ce akuya na bata ya ce ka yi kokari ai ni ma yau hamana baka san wahalan da halittar raƙumin nan ya bani ba shi ne hamana ya ce alahamana ya fir'aun tsaron ke daɗe haddari ya ce ni da da ni ake dildin kuma ni ma ka ce mun wai yau ka halitta rakumi ta baka wahala shi yasa su tare aka kashe su tare da hamana da fir'auna tare aka kashe su lokaci ya ce mishi ayyau hamana na sha wahala wajen halittar rakumin nan amma ne ce mishi labai haddani yan duniya ne mana to malam annabi musa ba bayan ya gama da waɗannan ya je ya haɗu kuma da samiri wani fitsararre na ƙarshe shi kuma sai ka musulunta ya mai da kai arni ina su fir'auna su hana a musulunta suke to shi sai ka musulunta ka shiga sai ya fito daga eh shi yasa in aka yi magana annabi yakan ce rahimallahu musa faqad udiya bi aksar min hadha fasabara in aka cutar da annabi yakan ce Allah ya jikan annabi musa an cutar da shi sama da haka yayi hakuri Allah ya ce wa qaruna wa fir'auna wa hamana ولقد جاءهم موسى بالبينات حقيقه annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zo musu da hujjoji bayyanannu fastakbaru fil ardi sai suka yi girman kai a bayan ƙasa wa makanu sabiqin Allah ce to bu tsere mana kasan tun da fir'auna bai tsere ba karuna bai tsere ba hamana bai tsere ba kasan ai ba ka tsere ran da fir'auna zai bar duniya sai da ya gayyaci duwani la'anannen gwamnatinsa ya ce su zo su tafi tare wallahi ashe ban kwana ne wa arsala fir'aunu fil madaini hashirin فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون shikenan an gama an gama wa arsala fir'aunu fil madaini hashirin fir'auna ya tura duk kasar misira ya tura yan gayyata ko kansila ba a bari ba duk wani wanda yake da hannu a gwamnati yace ana neman shi a fada bayan an gama haduwa duka sai musu jawabi inna haula'i la shirzimatun qalilun ya ce annabi musa da mutanensa jama'a ne 'yan kaɗa wa inna kuma lana laga izu suna sa mana baƙin ciki da damuwa wannan shi ne jawabin fir'auna na ƙarshe a duniya kafin ya mutu sai da allah ya matse shi ya gaya ma duniya yana cike da baƙin ciki wa inna la jami'un hazirun mun shirya shikenan daga nan fada aka yi gangami aka bi annabi Musa tafiyar da ba a dawo wake iran da suka mutu Allah ya ce fama bakat alaihimu sama'u فما
wal ardu بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين
Allah ya ce fama bakat alaihimu sama'u wal ardu wa ma kanu munzarin sama da ƙasa ba su yi kukan mutuwan fir'auna ba kuma ba su zama daga cikin waɗanda aka saurara wa ba Eh, duk bawan Allah inda za ka zauna ka yi sallah ko a masallaci ne ka yi ibada ka fita ka duk gun da kake ɗa'a ran da aka ce baka nan gun yakan yi jimamin rasa ka yakan yi jimamin rasa ka Allah ya ce to sama da ƙasa ba su yi kukan mutuwan fir'auna ba ba a saurara wa fir'auna da mutanensa ba to barinsa kenan kam tara ko min jannatin wa uyun wa zuru'in wa makamin karim wa na'amatin kanu fiha fakihin kadhalika wa awratnaha qauman akar yo mutun nawa suka fita daga gidansu baba sai ka dawo baba sai ka dawo rabuwan kenan haka ne ko ba haka ba haka ne to baka san fitan da za ka dawo ko ba za ka dawo fa kullum akadna bi dhanbihi Allah ya ce kowane ɗayansu mun kama shi da laifinsa fa minhum man arsalna alaihi hasiba Allah ya ce daga cikinsu akwai wadda muka tura mai iska mai tsakuwa guguwa da take ɗauke da tsakuwa adawa kenan wa minhum man akazathu sayhatu daga cikin su akwai wadda tsawa ta halakar da su samudawa kenan wa minhum man kasafna bihil arda daga cikin su akwai wadda muka kisfe shi a ƙasa karuna kenan wa minhum man agarakana Allah ce daga cikin su akwai wadda muka nutsar a cikin ruwa fir'auna da hamana da sauran jama'a inda za ka gane fir'auna ɗan duniya ne lokacin da ya tabbatar ruwa ya ci shi ya yi juyin duniyan nan ya tabbatar ruwan nan ba na lafiya ba ne hatta idza adraka hulgaraku
إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن؟
الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون Allah ya ce, Hatta idza adaraka hulgharaku har sai da ruwa ya kai macin ya fir'auna. Kada sai ya ce, Amantu, annahu, la ilaha illallazi amanat bihi banu Isra'ila, ya ce, Na yi imani ba abun bauta da gaskiya sai Ubangijin banu Isra'ila, ba su annabi Musa ba? Ya ga abun bai canza ba, ya ce wa ana minal musulmin to yanzu wani ustaz ne mai nasiya a wajen ina dama ya sani malam karka yadda da sannu-sannu wa laifi karka yadda ka bari ka bari ka tuba ka tuba cewa a'a za ka tuba a'a da ka gyara a'a a sa ka a addu'a ba ka san a ina da a yi atakin ɗinka ba ba ka san a ina za a yi atakin ɗinka ba Ƙala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Isra'il yace na shaida nayi imani babu abin bauta da gaskiya sai ubangijin banu Isra'ila wadda annabi Musa da mutanensa suke bautawa ba tauhidi ba kenan wa ana minal muslimin yace na musulunta na miƙa wuya Allah yace al'ana Allah yace sai yanzu yanzu lokaci ya ƙure kasan tuba lokaci yana ƙurewa tuba lokaci yana ƙurewa in danjar ta riga ta kama Allah bayi karba ka tuba kana lafiyayye kasan me kake sai lokacin da spinal cord ɗinka ya karye a lokacin za ka tuba duk abin da zai faru da kai ɗin za a sanar da kai zai faru da kai ne? al'ana waƙad asaita ƙwablu wa kunta min al-mufsidin Allah ce ka yi saɓonka ka yi ɓarnanka ka jinkirta tuba sai yanzu da ruwa ya tashi cinye ka? faliyau manu na ji ka bi badanika litakuna liman kalfaka aya Allah ce to za mu tsamar da kai a ruwa da gangan jikinka don ka zama wa'azi wa masu mulki da za su zo a bayanka malam in fa ana maganan mulki fir'auna ƙarshe ne in dai mulki ne na rashin arziki Allah yakan ce mishi wa fir'aunu dhul autad yadda na zauna nan fir'auna zai zauna ya sa hannu a kashe mutum dubu wallahi ko peaceful demonstration ba wanda ya sai yanzu duk duniya ko da ya sai haka jarirai zai sa a ware kamar dubu ɗari ya ce a yanka su duka za a yanka su wallahi ko mita uwar yaro bata isa ta yi ba yanzu akwai wadda ya sai haka Allah ya ce to za mu ajiye ka za mu tsamar da kai daga cikin ruwa da gangan jikinka mu ajiye ka don masu mulki su ɗauki izina amma suna ɗaukan izina? a ba sa ɗauka illa man rahimallah Allah ya ce wa minhum man kasafna bihi al-ardh wa minhum man agraqana akwai wanda muka nutsar a ruwa wa ma kana Allahu liyazlimahum wa ma kana Allahu liyazlimahum Allah bai kasance ya musu haka don ya zalunce su ba ba ya halakar da su ne don ya zalunce su ba walakin kanu anfusahum yazlimun Allah ce su ne kawai suka zalunci kansu da kansu an musu wa'azi ko ba a musu ba wannan abin da aka gaya musu zai biyo baya an gaya musu ko ba a gaya musu an gaya musu an gaya musu saboda haka su suka zalunci kansu jama'a dukkan waɗannan kisoshi da muke karantawa Allah na mana wa'azi ne su Allah na mana wa'azi ne su ya zam kana ɗaukan izna da darasi daga abun da ka ji na wa'azuzzuka na alkur'ani kar ka ji shi a matsayin labari ko tarihi kawai ka wuce ka tafi abun Allah ya samu dace jama'a za mu kwana a nan sai gobe in Allah ya kai mu sai mu zo mu dora fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu